باب أصول المسائل وهي سبعة النصف من اثنين والثلث والثلثان من ثلاثة والربع وحده أو مع النصف من أربعة والثمن وحده أو مع النصف من ثمانية هذه الأربعة لا أول فيها لأن كل أصل انفرد أو تكرر فمخرجه من مخرجه وإذا اجتمع معه فرد من جنسه كنصف الربع كنصف وربع فأصلهما من مخرج أقلهما لأن مخرج الكبير وهو في هذا المثال النصف داخل في مخرج الصغير وهو هنا الربع فيكون أصلهما من أربعة ومثلهما النصف والثمن فمخرجه الكبير وهو النصف داخل في الصغير وهو الثمن فيكون أصلهما من ثمانية وهذه الأربعة لا تؤول لا تؤول لأن الأولى يكون بسبب ازدحام الفروض في مسألة في مسألة واحدة وهذه الأصول لا يوجد فيها ازدحام بالفروض
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna dai ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya dawo da mu a wannan majalisi yau rana ta litinin sha biyu da wata da zurka da hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam 1445 da ya daidai da 20 ga wata na biyar shekara ta 2024 ya kuna ramar musalifu rahimahullahu ta'ala babu usulin masa'il ya ce asalin mas'aloli na gado wahiyar sab'atun ya ce mas'ala guda bakwai ya ce fanni sufu misalin akwai nisifi rabi kenan daga biyu wasu wasu risali da sulusi da kuma sulusari wannan shi kuma yin salata daga uku ya ce wa rukuwa da hu rukun shi ko shi kadai ko kuma tare da nisbi ne arba daga hudu sumuni shi kadai ko kuma tare da nisbi ne samaniya ya ce wannan kashi hudu da aka zana fadiyar arba na auna fiya wannan ba mata aure ke ba ƙara ruwa a wannan mas'ala guda hudu me yasa ce bi anna kulla asalin in farada domin kowane asali da ya zama ya kaɗe ta auta karrara ko kuma ya tuttusu asali ko ya kasance shi kaɗai ko kuma ya tuttusu ba makarajin ya ce mahutar shi makaraji daga inda ya huta ba a ƙara komi wai zai jama'a ma'ahu faradin min jinsihi ya ce idan faradi ya haɗu tare da shi wannan asali daga jinsinsa kamar nisbi da rubi misali to asalin ma ya ce asalin wani abu guda biyu kenan da nisifi da rubi'i ya ce min makarajin aƙallihi ma daga mafitar kaɗancinsu li'an da makarajar kabir ya ce domin inda babba ke fitowa wa biya da misal biya da misali ya shi a wannan misali shi ne babba an nisfi ya tunda da nisfi da rubi'i ai nisfi babba ko ya ce dakilu fil sagir yana shiga cikin ƙaramin rubi'i kenan rubi'i zai iya shiga cikin nisbi tunda nisbi shine babba wa huwa huna ar-rubu fa yakunu asluhuma min arba'atin sai gabanto asalin su daga hudu ne kenan wannan nisbin kenan in kana so za a iya hudda wannan wannan a cikin shurubi a cikin sa wa mislu ma an-nisbu wa sumun haka da nisbi da sumuni shi ma an ka hudda ai guri ɗaya zai hudda tunda aka buga za a yi hudda sumuni a cikin takwas kenan ba magana kenan duk irin wannan mas'ala ban magana aure a cikin ta babu wani abu da zai zama mara yace fa makarajul kabir wa huwa nasu fa hutal babba shine nisbi da ka da zakar da sai yace karamin yana shiga rubi zai shiga kuma sumuni zai shiga wa sumun fa yakunu asalu ma min samaniya sai zama asalin daga takwas ne kenan kun takwas ne ai ba ba aure wa hadhihi al-arba la ta'ul yace kenan ba wata aure bi anna al-aula yakunu bi sawi izdiham al-furud fi mas'alatin wahida yace domin aure yace ana yin shi da sababin faradi ya kasance da ya haɗu a mas'ala guda ɗaya ta kuma a samu mara wa hadi usul la yurji izdihab al-furud yace anan babu cinkoso akan faradin bare ma a ce wani abu ya shiga wani to sai ka fara gana mu ji na'am وإذا كان مع وإذا كان مع النصف ثلث أو ثلثان أو سدس فهي من ستة وتؤول إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة الأول نعم da wai karsa haka ne الأول هو زيادة الفروض وزدهاهما وزدهاهما في مسألة واحدة بحيث لا يتسع المال لها مما يؤدي إلى نقص النصيب كل وارث وقد أجمع عامة أهل العلم على القول بالأول وأنه يدخل على جميع أصحاب الفروض to yayi yace wa iza kana ma'an nisfi sulus yace idan tare da nisfi aka samu sulusi kaga an sulusi bai shiga ba Na'am.
shi ayi akwai malama ai wancan mai نعم aw sulusani ko aka samu sulusani tare da nisfi aw sulusun ko aka samu sulusi kaga duka nan bai hoto bahiya min sittatin yace to mas'alan asali za a buga ta ne daga shidda sai ta fara zuwa kuma sai a ware aure ko نعم وتقول إلى سبعة لا قال بيت تقوم لها بقي نعم وثمانية لا قال بيت تقوم لها بقي نقص وتسعة لا قال أكو تقوم ترى نعم وعشرة كو تقوم قوما نعم.
ذاك جنس جدك أجمع نعم يجب أن لا يجب الأول الأول هو زيارة الفروض yace abin da ake cewa aure shine faradin ya karu ya wuce adadin abin da za a kashi an yi kashin to wani kashin da aka wani bai samu ba نعم wani babu shi kuma shi ma iya da fara gado waziha muhafi mas'alatin wahida da kuma cunkoso a mas'ala ɗaya نعم
ya su la yattasi ulmalu la dukiyar ba za ta iya gama kowa ya samu ba mimma yu'addi ila naqal nasibi kulli warisin to wanda zai sa kowane magadi a cikin wanda suke cikin irin wannan mas'ala da ake aure naqas ya shiga cikin shi نعم kenan kowa sai an taba shi kowa abin sai ya shaye shi wa qad ajma amatu ahli ilmi dukkan malamai sun yi ijma'i akan alal qawli bil auli akan cewa za a yi auli kenan malamai sun yarda cewa akwai auli dukkan malamai maza ma sun yarda wa annahu yadkhulu ala jami'i ashabil furud duk wanda yake ci da faradi inda da faradi kake ci to auli zai iya buga ka zai iya taba ka نعم kenan inda da faradi mutum ke ci to wata ran za a yi auli ra- gadon ka ya ragu مم.
kaga yanzu misali in ka ɗauka miji ko mata ko mata duk wani ɗaya mutu daga cikin su kaga ci ne da faradi to auli yana iya taɓa shi نعم to bismillah وأصل ستة كما سبق يقول إلى أربع مرات فإذا كان في المسألة الزوج وأختان شقيقتان فللزوج النصف ثلاثة وللأختين الثلثان أربعة وتقول إلى سبعة
saboda ka وإذا كان في المسألة زوج وأخت شقيقة وأم وللزوج النصف ثلاثة وللأخت النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنان وتقول المسألة إلى ثمانية yayi ya ce wa asalin sittatin asalin wannan shidda da muka fara ya ulu arba'a marra marratin za a mashi auli har sau hudu to kasar za a fara yanzu lissafin kenan sai ku fara lissafa da kyau sai za ka na fil mas'alati zawjin idan mata ce ta mutu sai ta bar mijinta ɗaya kenan ko ba lissafa مم.
wa ukutani shaqiqatani da yan uwanta biyu wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya in gane ko نعم yanzu aka zo za a raba gado to shi dai miji idan babu ɗa kowa san ko diya kowa san abin da yake ɗauka abin yake ɗauka نعم.
rabi نعم to falin zauji a nisfu in ka raba shi da launin rabi uku ko to wani uku tsani a sulusani su kuma yan uwa biyu mata nawa ce ba su sulusani نعم in ɗaya ce nisbi ita ba Mm.
da ɗaya ce da ban masala da ba ba aure مم.
da ya alama daidai shi uku ita uku مم.
to yanzu a nan yan uwan matan biyu kenan me za a yi a nan saboda haka hudu suke da kwai to za a za a yi fata ulu ila سبعة saba sai a yi aure Na.
ta koma nan ya yi aure gado kenan koma gida bakwai نعم miji ya ɗau uku mata ta ɗau wannan ɗaya ta ɗau biyu ɗaya ta ɗau biyu نعم kenan yanzu mun yi aure an yi ƙari aure da farko an ƙara ɗaya kenan نعم kamar yanzu zuwa yawa ta yi lafiya ko مم.
yace to wa in kana fil mas'alati zawjun to yanzu ma dai mata ce ta mutu ta bar mijinta wa ukutun shaqiqa kuma yanzu yar uwar ɗaya ce shaqiqiya kun san abin da take da kwai rabi ko to wa ummun kuma da uwarta to sai mu zo kowa mu ga nashi ba shi da za a raba ba ba za a ga shi da ba za ta yi ba ta an yi aure na'am fali zauji an nisbu nawa rabi salasa na'am
fali zauji an nisbu salasa haka ne ko na'am wani ukuti an nisbu salasa nawa shidda mm, dukiya ta kare na'am ke dole ya yi aure na'am wani ummi as-sulus wa tana da sulusi na'am nawa da sulusi na'am biya shidda na'am اثنان ثم مسألة لا تكوما فتقول إلى ثمانية تقول لا تكوما na'am na'am بي أولي بي زائي na'am aure بي زائي قال mm, sai ka sage na takwas kaga ana in ka diba kowa abin ya shafi shi mm, ai kowa na shi ya rabu mm, saboda saboda izliham na'am to da kama nan وإذا كان في المسألة زوج وأختان شقيقتان وأختان لأم وللزوج النصف ثلاثة وللشقيقتين الثلثان أربعة وللأختين للأم الثلث اثنان وتؤول المسألة إلى تسعة wannan ko mas'ala ta koma tara نعم wa in kana fil mas'ala yanzu dai mutum mace ce ya ta mutu sai aka samu zaujin miji wa ukutani shaqiqatani da yan uwanta mata biyu shaqiqai da muka dan zafa da zubo نعم wa ukutani li um kuma ta bar yan uwa mata biyu li ummai kun san shaqiqai bisa hujja bisa iya kore li ummai gane ko نعم kenan li abin za su iya kora an bisa iya kora li ummai wa ukutani li um ko to yawwa falil zai yanzu alama ce nan mu gani falil zai an nisu nawa salasa نعم a shidda نعم wani shaƙiƙatai ne a sursani sursani nawa ne arba أربعة abin yin shi masu adin tawar kai mu auli na warko نعم a نعم ƙara ɗaya mun samu nawa ƙarfin yadda ma an ƙara ɗaya نعم wani ukutai ne li'omi yan kwali ne ne ake basu sulusi sulusi nawa ne biyu a shidda نعم kenan nawa za a ƙara uku za a ƙara kenan masu ala ta koma nawa a koma a a tara ترى نعم tara نعم kenan miji ya ɗauki uku yan uwa mata shaƙiƙe sun ɗauki hudu sun samu bakwai yan uwa ne ummai su suke da biyu shi kenan yanzu kaga kowa a zahirin abin da aka bashi bai kai ba abin da yake da sunan shi to amma matsalar dole ne ya an yi haka shi ne ake sa auli ƙalar ruwa to mu je نعم وإذا كان مع من في المسألة سابقة أم فيكون لها السدس واحد وتؤول إلى عشرة to yayi yace wa in kana ma'aman bil mas'alati sabiqa ummun نعم أم.
ya ce a waɗannan mas'alar da suka gabata sai aka ce to kuma akwai uwa faya kunu da hasudus uwa da take da kai سدس sulusi kenan a inda ba a sa ba uwa sai aka sa uwa a gurin kenan yanzu nawa ne sulusi ɗaya a ciki kenan nawa za a ƙara a tara na ƙarshe ɗaya za a ƙara na uwa tunda uwa sulusi za ta yi Mm.
yanzu a wannan mas'alar ta mu misali ta ƙarshe jefa uwa yanzu misali nan an ce zoji ko نعم iya da nawa hudu eh iya da nufi uku kenan أم، مثل- نعم yawa yan washe ƙiƙai mata suna da nawa kaji yanzu an huta daga Mm.
abin da ake da kwai an huta da shidda an samu bakwai باكر.
yan uwa li'ummai mata suna da silisi أم، suka biyu sun samu nawa tara ترى to ga uwa ita ba nawa take da kwai ɗaya a shidda يا عشرة nawa kenan أم، goma yanzu kaga an taho an za an kai goma ke أم، yawwa ta mu kara guda mu tsafa نعم وإن كان م- مع الربع kuma إهدى ina ga ana iya tsaya da mutum da abin تنا يا أبن eh, ana يا يا كير- in ba haka wani ya kare shi gaba daya in ba ya ya kare ya kare shi kan eh
يا كوك غني جماعة يا كوك غني.
shi kenan wasu ana sai ga wahala da zai هي رنوي كاتب
من حيث التصريف إلى ثلاثة أقسام na أولا ما يتصرف صرفا تاما هو سبعة أفعال كان أصبح أمسى صار بات أضحى ظل حيث سأت- تأتي الزمان ثلاثة نعم
مدى م- ماضي مدار أمر نعم الأفعال السبعة وليك بعض الأمثال يقول الله يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين فالفعل كان جاء في الآية الكريمة على سورة الأمر كونوا وقول, وقول النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وهو في سبيل الله فف- فالفعل كان في الحديث الصر- الشريف جاء على صورة مضارع يكون وقول شاعر نعم ببدل نعم ببذ- ببذل والحلم صاد في قومه الفتى وكونك إياه عليك يسير فالكلمة كون مص- مصدر كان والكاف اسمها وإياه خبرها ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا نعم همه لا حر لا حر- فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة نعم نيته جمع الله له أمره وجعل جناه في قلبه وأتته الدنيا وهي نعم راجمة نعم
الكلمة كان جاءت لا فعلا ماضيا في في الحديث الشريف فنجد أن كان لا أن كو لا haka ne haka ne كان جاءت فاعلا ما- لا لا فعلا ماضيا كما جاءت فعلا مضارعا وكذلك جاءت فعل فعل الأمر وجاءت أيضا مصدرا وهكذا بقية الأفعال مذكورة
to malam ya ya qulu rahimahullah tanqasimu al-af'al naqisa min hadha at-tasarruf ila thalathati aqsam af'al naqisa irin su kana gida uku suka kasu irin su kana da yan uwansu suna yi af'al al-naqisa min hadha at-tasarruf ila thalathati aqsam wajen juya wasu akwai mai juyawa juyawa cikakka akwai mai juya kaɗan akwai wanda bai juya kenan yau za mu yi wanda yake juya cikakkiya awwalan ma ya tasarrafu tasarrufan tahamman wa sab'atu af'al akwai fi'ili guda bakwai su suna juya juya cikakkiya kenan ko ina suna juya kana iya juya su ko ina kai fi'ili ma bi kai mudari kai amri in kana so masa da kenan su karshen juya ba abin da ba a yi da su misali wannan ne ce ga sunan kana asba amsa sara ba ta azazalla wannan bakwai su suna juyawa duk wata juya da ka sani yace hazu ta'ati al'azmi na as-salasa tana zuwa a zamani guda uku kenan zamani na madi da mudari da amri yace ga misali nan za a zo da su a cikin fi'ilin nukan nan wanda suke juya cikakka juya يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم إذا تكاك فالفعل كان على جاء في الآية الكريمة على سورة الأمر كونوا يزو أمرني أكاد كونوا كزما أي كان يا زما لا دين يزو كونوا أمرني أكاد كزما أي أمرني كذا يزو أو إيكو تسير بيو وقول النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي الأولياء فهو في سبيل الله وأن يقول إذن كلمة الله ولو شهد الله إذا فذيل كان في الحديث الشريف أو أن الحديث مدوكة كان على جاء على سورة المداري المداري إليكم يهو لتكون لتكون تكون كنا في إلي مداري كنا من أمرني من يكون مداري ينزل تسيرنا قبلكم ya ce wa ƙaunin sha'ir da faɗan wani mawaƙi da ke cewa bibazilin wa hilmin da kyauta da haƙuri sada fi ƙaunin hilfata ya ce saurayi da ga ya jagorancin mutanen shi wa kaunuka ya ce kaunuka iyahu yace fa kalimatu kaunu yace matal yana al masalari ne kana yakun al kaun yana masalari ne ana wal kafu ismuha wa iyahu khabaruha kenan yanzu kaga ana yaji wa ailu a masadar wa mithlu qawli nabi sallallahu alaihi wasallam ita haka da misali faɗar annabi ne yake cewa man kanat ad-dunya hammahu wannan duniya ita ya sa gaba ita ce himmar shi kadai ba abin da ya sa gaba sai duniya ya za a yi farraq Allahu alaihi amrahu Allah zai lallaba mishi al'amarinsa duk abin da rikice maka wanda ana faƙarahu bai na ainihi ya sanya mai talauci a tsakanin idan shi guda biyu kenan kullum kamar ɗoranu a kayan yan ihu ko yana da kuwa ba zai taɓa gani yana da kuwa ba walam ya ati min duniya illa ma kutiba lahu kuma ba abin da zai samu a duniya abin da Allah ya rubuta mishi kaga kenan kawai zai wa kanshi wahala wa man kanat al akhiratu niyyatuhu wannan lahira ta zama niyyar shi jama'a Allahu lahu amrahu Allah zai hada mishi al'amarinsa wanda ala jinahu fi qalbi Allah zai sanya masa wadata shi a zuciyarsa wa alizu dunya wa hiya rajima duniya za ta zo mishi tana zai kaskantar da kai shine rajima ba tana jan hancin ta kasa idan ta zubda kanta gare shi to anan kaga fa kalimatu kana yake zan fi ila madiyan anan kaga ta ban fi ila madi kire da mun yi madi mun yi muzari mun yi umarni mun yi masala kire wannan tasarrufu ne tam to wa'annan sauran su ma haka nan in gane ko wa'annan yan uwan nata kowanne haka ke tasarrufi wannan shi ne an ka misali da kana ai su bakwai ne ko to yanzu misali da kana to kowace nan ka ɗauke ta wurin wannan za ka iya shiga kuma saboda haka wani abu ga ta yadda aka buga wannan saboda haka kenan wannan shi ne karo na biyu na kuma wanda yake tasarrufin iya juya amma ba cikakken juya ba kenan yana iya zuwa wani wuri zai iya wani zuwa wani wuri shi ne na gaba sai kuma wanda ba bai juya ko kwara da sai ya za'a yi الحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك